yana ba sahabbansa labari daga hadisin da aka ruwaito daga Abi Huraira annahu qala manzon Allah ya ce shi Abu Huraira ya ce qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir ita duniya kurkukun mumini ce sannan kuma aljannar kafiri ce wannan hadisi malamai sun ta magana akai akan abubuwa da yawa musamman a cikin fatul bari ibnu hajar al-asqalani yayi bayanai da yawa a ciki yayi bayani yace akan wannan hadisin ne shi ibnu hajar din kanshi aka ce ya fito wata rana sai wani bayahudi ya gamu da shi ya gan shi a hanya gashi ya fito daga shari'a ya fito alkali ya fito ga mutane biye da shi sai ya tare ce sai kif akan bai hude ba ladabi gare ba dama ya rena ma musulmi ya ce mai kif sai ya tsaya sai ya zo ya ce mi za ka ce game da hadisin annabin ku da ya ce aljannat ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir ku ga bai hude ya san wannan ya ce me za ka ce game da hadisin da annabinku ya ce duniya kurkukun momini ce aljannar kafiri ce shi bai yarda da wannan magana ba saboda gashi nan yana ganin ibnu hajar cikin kwalliya cikin ado gashi cikin kan abun hawa gashi abun sha'awa kowa na bi shi kuma gashi kafiri shi kuma dako yake yi gashi da kaya niki niki yana cin wahala to ya za a ce duniya kurkukun momini ce sannan kuma aljannar kafiri shi muminin a nan ne kurkuku wannan ne kurkuku kana jin daɗi shi kuma yana shan wahala a ma'anarsa ko shi gashi yana da ko sai ya ce mai yi ai baka gane wani ai mu muminai in Allah ya karbe mu a lahira to in ka kwatanta abin da za mu samu in mun je lahira da wannan jin daɗin da kake gani ba komai ba ne an kwatanta wanda za mu samu in mun samu aljanna ya fito ya ce kai kuma wuyar da kake sha yanzu zaka kwatanta ta da wuyar da zaka sha in ka mutu kana kafiri to yanzu baka sha wuya ba tukun a can ne zaka sha azabar da baka taba tunani ba awa malam bai hude sai wurgar da kayan nan yace ya ci azaba fiye da wannan in ya je can yace ga gaya mai yadda ake a shigo addinin nan ce ba wahala ake ba ba kudi ake biya ba ba wani abu bane ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah shikenan ka gama shikenan ya watsar da azaba duka kafirin da ke kafirci yanzu da zai gane wannan magana wallahi da ya jefar da abin da yake ya shigo musulunci domin duk dadin da yake yana ganin yana jin dadi idan aka je lahira aka tsoma shi a wuta so daya aka tambaye ka taba jin dadi zai ce wallahi bai taba jin dadi ba tun da yake haka manzo Allah ya bada labari wanda ya fi kowa fataka a wannan duniya idan aka je lahira aka daukai aka tsoma a wuta aka tambaye ka taba jin dadi zai ce wallahi bai taba jin dadi ba wanda yafi kowa shan wahala nan duniya yana gani yana shan wahala idan aka kai shi lahira ya samu aljanna aka tambaye ka taba shan wahala zai ci bai taba shan wahala ba aljanna ta mantar da shi wahalar da ina fata an gane shi yasa su waɗanda suka gane addinin musulunci ba yadda za a yi su kalli wani abu da za su rice su rena addinin nan saboda shi ko su ba addinin saboda shi ko su sakwarkwata addinin saboda wannan abu ko menene shi ko matsayi ne ko dukiya ne ko wani abu ne duk san mene ma shi to duk ko mene ne in dai zai lalata wannan musuluncin da Allah ya ba su ba za su yarda da shi ba za su karba ba saboda suna ganin musuluncin nan ita ce mafi girman kyauta da Allah ya masu kuma haka yake annabi sallallahu alaihi wa sallam da kuma ka karanta wani ya ce babu wani ba yahudi ko kirista da zai ji labarin an aiko ni sannan ya yadda ya mutu bai musulunci ba face a lahira shi dan wuta ne ku ta zaya ku an yadda ko an yadda amma haka yake ko mu mun yadda saboda manzon Allah ne ya faɗi kuma as-sadiqul masduq saboda haka haka yake saboda haka kyauta in aka yi mutum kyauta ta musulunci babu kyautar da ke gaba da wannan sai dai duk wani abu da za a samu to ƙari ne a baya in kau aka rasa musulunci duk abin da aka ba mutum a duniyar nan bai samu komai ba domin zai koma a lahira in bai iya mutu aka yaje shiga dan wuta ne shi dan wuta ko in ya shiga wuta ya kwana daya ba zai taba tuna ya taba jin daɗi ba Allah ka tsare mu daga shiga wuta shi yasa Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala wata rana wani bayahudi shi ma ya gamu da shi ya ce mashi dan saboda reni yana jaye da kare shi ko bai yahudan yana jaye da kare daga ibrahim bin adham shi kuma yana tafiya da dalibansa ya ce masa kai wai yanzu da gemunka da bindin karen nan wani ya fi daraja kaga mu ne sai mutum ya dunkula hannu ko ya ce ko ɗalibansa sai su bubbuge bai ya ce a ku dale shi ya faɗi magana ne daidai hankalin shi amma bari a bashi amsa ya sun kuyar da kai ya ce idan Allah ya kaddara muka je lahira muka kasance muna cikin yan aljanna to karen ma mun fi shi balle gen balle bindin shi wane shi wane mu ya fito amma aka kaddara mu in mun je lahira yan wuta ne to ba mu da kusanci ma da karen gara karen nan da mu tunda kare ma babun da zamu yi da zama uta abun nan kasa to kaifa dan adam fa da ya kalli wannan magana da aka bashi ba ai fada da shi ba sai ya ce kai wannan addini me yayi kama da addinin da Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya zo da shi sai musulunta musulunci al-mu'amala al-islam al-mu'amala musulunci mu'amala ne idan ko addini duka mu'amala ne za ka gani mu'amala ne addini al-mu'amala duka in an zo za ka kalla to ka diba dalilin wannan ya musulunta da kuma ka karanta wannan yana bin ba yahude bashi ya tafi an san bashi wurin shi ya biya bashi shi ya je zai wuce ta kusa da gidan shi kuma sai ya taka bayan gidan wani dabba ka kazanta dai a takaice ya taka sai ya dauka da takardinsa zai yarbe haka sai ta tsalle ta shiga jikin gidan gidan wannan saboda haka sai ya aika aka sallamo shi shi yana ganin bin bashi aka zo shi kuma yana ganin babin bashin yayi gaban shi ba yanzu uzurin ya jefa mai abu ya taba mashi bango saboda haka kawai yace mashi kai hakuri magana kudi yace ba maganan kudi ake ba yanzu maganan ku fito da ni zaka yi me zan ma yace na zo ga abin da ya faru na wurga ma wata kazanta ta taba ma katanga shine na kira ka musasanta kuje za a yi na yi tunani in kwankware ta na kwankware ma fenti in batta na ban ma najasa a jikin gida wannan shi yasa na kira ka musasanta yace yanzu har saboda wannan addinin ku sai kun yi magana yace ai mu addinin mu bai ba komai ba ba a taba hakkin mutum ba a cutar da shi ba a yi mai zalunci ya ce to kauna musulunta a gaya mai yadda ake shiga addinin nan aka gaya mai ya shiga ya ce maganan bashi kuma tun da ka yi kai ma na ban ma an gama to auna ka gani wai amma yau wannan addinin wai shi ake ma suna na zalunci ana cewa shine addinin tasarruf shine a je a yi wani ganganci ko a yi rashin hankali ko a wani abu za a ce wai musulunci a yi ƙarya a jingina ma musulunci musulunci ba addini bane na wauta musulunci ba addini ne na zalunci ba musulunci ba addini bane na kama karya musulunci addini ne na samaha aqida ce addini ne wanda yake sunan shi al-islam daga sunan shi ma an san cewa zaman lafiya ne a ciki da shi ake rayuwa har in ka haɗu da mutum ko ka san shi ko baka san shi ba ka ce assalamu alaikum ka sanan mai da wannan idan aka zo aka yi sallama a ce assalamu alaikum kowa ya sani in ka zo shiga gida ko ka zo ka ce assalamu alaikum za ka shiga masallaci sai ka ce bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah duka amincin nan shi ake nemowa a ko'ina in aka shiga kabari abinda ake so a mutu alal islam a shiga addi dama an zo in an sa mutum sai an ce bismillah ala millati rasulillah millati rasulillah al islam akan wannan da haka ake kiran gidan da ake shiga a ji daɗi a lahira bayan an dubbar duniyar sunan shi darus salam Allah sadda zai fara magana da ‘yan aljanna da kalmar salamun alaikum ya ahlal janna yake cewa assalam ‘yan aljanna a cikin aljanna su zagaya su zagaya ta hiyyatuhum fiha salam sai ya za a yi addinin da ke da wannan a ce shine addinin takarruf shine zai ganganci shine zai abin nan gane shi ne ba a yi ba da kuma karyayyaki da ake dauka ana zubawa mai dan a karbata shi amma ba ka ba al-islam huwa din huwa dinul haqiqi inna ad-dina inda Allah al-islam daga shi ba wani duk annabawan da suka wuce addinin su al-islam tilka umma qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun duk akida akai annabi ibrahim shine shugaban da ake kowa yake kokarin ya jingina kanshi gare shi amma annabi aka ce wa man yarghabu an millati ibrahim illa man safiha nafsa wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ووصى بها إبراهيم هذا بنيه شكم إبراهيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك قدوبا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سوداك الإسلام هو الدين هو الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين آذن الله وأجارنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون saboda haka musulunci shine in ka riga ka same ka daina tunanin wani abu cewa ka ganshi a hannun kafiri wai har ya burge ka koyi wani abu bayan kai kake da abun burgewa sauran abubuwa duk sun biyo bayan shi ko menene kowane matsayi ne in dai ba musulunci to ba wani abu idan mutum ya rasa musulunci ya rasa komi idan mutum ya samu musulunci bai rasa komi ba duk abin da zai biyo bayan bayan addini ne in ko an rasa addini ba wani abu kuma kowane ne yake gani yana alfahari da wani matsayi da ya samu ba na addini ba ku ba shi lokaci ku gani yana nan za ku ga ya wurgar da shi shi ma kuma yana yana raurauti ya kai ya komo yana yana shan azaba saboda ba addini bane duk abin da mutum ya rike ba addini ba kana nan za ka ya wurgar da shi in matsayi ne ko dai shi ya wurgar da matsayin ko matsayin ya wurgar da shi kana nan za ka gani ka ba shi lokaci kuma ka gani saboda haka addini shine babban abu ku bar wanda zai mai fito na fito ku gani ka ba shi lokaci sai ya zama abin tausayi wata rana wannan ya fito ko saboda haka akwai maganganu da yawa akan wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin mu'jiz abin da aka bashi yace qad utitu jawami'ul kalim wani wurin yace an bani abu shida ko biyar wanda ba a ba wani annabi ba gabani na daga ciki akwai wannan jawami'ul kalim dunkulallun kalmomi ka duba yace ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir ya gama wanda suka san me ake nufi cikin jawami'ul kalim suka dauka suka yi ta bayanin nan da muka karanta kadan daga ciki wanda inda mutum zai dauka da kanshi zaka sha karatu a cikin wannan maganan kawai ta manzo Allah alaihi abdullu salatu wa taslim wa qad daraba lana al-mathal al-a'la fi kalamihi al-baligh annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya buga mana wani misali shi ma mai daraja mai girma a cikin maganarsa dai wadda take mai balaga mai kololuwa wajen magana wa tatbiq fil hadithin lari ruya a hadisin da aka ruwaito da yadda za a gan shi a aikace hadisin da aka ruwaito ay alladhi ruya an abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu qala nama rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala hasirin wata rana manzon Allah yayi bacci akan wata tabarma tabarman nan tabarma ce ta kaba wane ne sai bai san ta ba na kawo ta dan a gani mun zaba gane ko kai kace baka san irin tabarman ba ka san ta waye bai san ta ba dauko ya gani kai ne ko tashi da ko wani sun ta wurin mutuna ta shi yasa aka aje ta saboda karatu dauko ta in sauri tana nan jingine dauko ta yawa na a to shi ne ai to wani yake ba dauko ta dauko ta fito fili yawa kaga har guda biyu yawa shigo kai ma yawa dan waje zo ai ba sai an kwance ta ba ko to ka ganta yanzu to wannan ta fi waccan kyau domin wannan kaga an mata mai kala kala ce mai kadin jiri a ciki mai kala kala an mata ado to da wanda ake yi irin wannan farin kawai za ka ganta da shi na sama irin ta ne gaba daya farin kawai wannan mai gwara-gwara ba ta kai ba ta kai wannan kankanta ta fi wannan girma gwara-gwara ne za ka ka ganta yanzu malam nura ta ko kai sai ka dauko ta saboda wani masu gani su gani ta rarrawan kallo ma ba su zani ba ɗauko ta a ɗaukar ta sata zoke haskata haskata kada ka kai ta can wata duniya su ma sai ai suma da sun gani sun ga nuna ta sosai ai ba sai an bude ta ba ko haka ya isa nade ta muka ka ga kota to shikenan barakallahu fi so da haka waɗannan su ne to irin kaman shigen wannan ba ta kai wannan ba wannan an ci gaba lokacin ba a kan ta da ita ce irin annabi ya kwanta a kai babu wata shimfiɗa ita ce kaɗai aka sa ƙasa ya hau bisa ya kwanta faƙama qad asara fi jambihi ya tashi wannan tabarman ta yi mai shaida tunda daga shi sai ita ya kwanta kaga ya kwanta ya dade ya gumi ba dole ta lillike ba ta alamomi ta yi wannan alamomin a jikinsa ka fahimta malam nura yanzu sosai tunda kaga tabarmai kaga za ka gane abu in ka kwanta kan ta yanzu kuma ba ka ɗaya ka je da ita gida ka gwada za ka yadda za ta yi ma rudu-rudu a fuska ko a baya in ka tashi ya kwanta bisa ku duba kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwanta akan wannan tabarma fa kulna ya rasulullah law law ittakhadta law law ittakhadna laka wita'an da mun sama ma wata shimfida mai laushi wata katifa katifa da za a rika shimfidawa a bisa ina fata kun gane a samo shimfida a sa a bisa ko a shimfida fa qala mali walid dunya me ya hada ni da duniya haddazan mata wannan shiri me ya hada ni da ita yace ma ana illa karakibin istadalla ta shajara ni ba kowa bane face kaman matafiyi ne wanda ke kan abun hawan sa rana tai tsanani sai ga wata inuwar bishiya ya sauka yana hutawa thumma raha wa tarakaha sannan bayan haka nan rana tai sanyi ya kama hanya ya tafi ba wannan inuwa ni haka nake a duniya kaman mutum yana tafiya ne akan abun hawan sa tsananin rana yayi yanzu sai ya gaga wata inuwa sai ya daura abun hawan sa ya sauka karkashin inuwan nan yana hutawa bayan ya huta ya tashi kuma lokacin rana ta san ya kama tafiya kamar haka nake a duniya ona kuma da ku muka karanta wata rana irin haka din wata ta shigo gidan daga Madina kun san mutanen Madina masu karamci kuma har yanzu haka suke da karamcin nan matan nan ta shigo ta shiga ɗakin Ummul Mu'minin Aisha ta tambaye ta tace ina shimfidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta nuna mata shimfidar shiga ta nan da tabarma da wani dan zani a lullube shi dan mayafi tace akan nan manzon Allah yake kwana tace akan nan ne shimfidar sa sai ta sunkuyar da kai sai ta kuka tace ka gaskiya ba mu kyauta ba a ce mu muna kwana a gidan sama akan gado akan shimfidu irin masu kyau da zan abun nan amma a ce manzon Allah yana kwana ka sai ta tashi daga gida ta je ta dauko sabuwar katifa ta kawo ta ce a sawa manzon Allah ummul mu'minin ta yi murna tun daga sauran mata ɗakin ta aka bada amma ga shimfidan ta shimfida ya shigo shi kuma ya ga shimfida ya ce ya Aisha ina kika samu wannan shimfida ta ce wata baiwa Allah ce ta zo ta ga inda kake kwanciya ta je ta kawo wannan katifa sai sun koyar da kai ce mai da mata katifarta a mai da mata damunta ya fita ya dawo ya ƙara ganin abu ce a ya Aisha ki maida mata da katifarta bata maida ba ta ce manzon Allah ba faro kwanta akai ba kawowa tai saboda girmama ka ya ƙara dawa ta yace na ce ki maida mata da katifarta yace ni fa duniyan nan ba na zo zama bane Allah ya tambaye ni idan ina so a maida man duwatsun tihama su zama zinariya yadda zan ta yawo ina ballar su in yanda nake so da ita in zama kaman wani sarkin da babu kamar shi nace a a na zabi in zama bawan Allah manzon Allah haka ni ba matsayi nake nema ba dan haka a maida mata da kayan ta da ina so da zan yanda nake so a duniya amma ba ita ce wurin ba auna to mu kuma auna kaga yadda muke to ni babban ma abin da a ce muna godewa da sauki da a ce duk halin da muka samu muka ga muna abin nan ba muna godiya muna cewa mun gode ma Allah da abin da ya bamu to da kenan. ya fito hadithun hasan fa bi hada ayyuha al-akh al-karim da wannan ne ya kai dan uwa ko dan uwa mai karamci wa ayatuha al-ukht al-karima haka nan ke ma yar uwa mai daraja da wannan magana ne yasbihu lakum jaliyan zai fito mana fili mu gano ko ku gano haqiqatar duniya ita duniyar nan yanda take annaha aradun zahil cewa ita ba wani abu bace face wata kaddara ne mai gushewa abu ne wanda zaka ganta da kyau amma lokaci kadan za ta lalace dukan mu nan yanzu mu dinnan takaitattun mutanen dinnan da za mu zo kowa ya koma ya duba hoton shi na shekara talatin nan baya in kana da shi da in ka kalli kanka yanzu ka kalli yadda kake shekara talatin baya sai ka sha mamaki sai ka tsara dubawa ka ga wai kaukai ne da gaske kowa yana da shi ya koma ya duba ashirin mako na goma kai goma ana gane wani abu sosai ka ɗauka ma sai ka ma ɗauko babu komi nan shekara goma baya ba komi nan tas amma yanzu ba na ban ji ba eh eh kaji ko ba a ta wadda ƙara renewal idan an san shekara goma an canza an samu canji da yawa to auna to auna waɗannan abubuwa ya jama'a mu gani wallahi duka wa'azi ne gare mu nan muka yi maganar nan mun sha karantawa wani muka karanta cewa kamar lubzu ne amma abu yana da ban sha'awa aka ce wani ya ga tsoho tsohon gidansu kakansu yana yawo yana dogara sanda ko sai suka tsaya su ne mai jiya suka ce baba ba mu sandan nan taka mu ma mu dogara sai yace a sai da mana da ita yace ba zan sai da muku ba yace ku bari kawai in dai ana kwana ana tashi ana kwana ana tashi kuma za ku samu taku yau da gobe ce ke raba sandan nan ita ce ta saro ta bani to kuma in ana kwana ana tashi yau da gobe za ta raba ma kowa tashi sandai kyauta sai dai ya ga shi ma yana tafiya kawai kan tashi to da haka abun nan ne wasu kuma tsohuwa ce suka gani tana tafiya a dudduke su kuma ƴan mata ne sun tsaya suna hira bakin hanya suka ce mama zo mu yi gada ta ce ku yi gada kafin lokacin ku ya zo in dai yau da gobe na kewayawa wata rana kuma na ba ku aron wannan halin da nake ciki ta ce da ni na kasance budurwa ce sadda na tashi aure sai da aka rasa samun kawayen da za su ke mai kawance a garin mu sai da aka yi man gayyar kawaye daga wani wuri saboda shaharar ta zamanta irin yadda ake cewa a wannan zamanin babbar yarinya to sai da aka yi mata babban kawaye manyan kawaye daga wani gari saboda ita babbar yarinya ce sai gashi yau ta koma ba ta duka ta yi kusumbi a baya babu hakora ga ta ta duka ga ta da sanda ita waccan waccan a wancan lokacin kuma kama haka duniya take ta tsufa ta tsufa ta tsufa ta tsufa hakoranta sun fita ta yi farin gashi amma ana ta rige tana da anguna yara kullum masu santa ta kashe wancan ta kashe wancan ta kashe wancan ta kashe wancan amma har yanzu tana da sababbin anguna masu santa saboda haka haka take za'ilin ne kamar yadda ka san inuwa in ka zo ka same ta da safe da sanyin safiya ga ta nan lif lif lif gwanin daji amma rana in ta take tsakiya kai in baka tashi bai ta tafi ta bakka kamar haka duniya take kwatanta wannan kawai da inuwa ala nura kwatanta ta da inuwa ka samu inuwa mai daɗi ka ɗauko kujera ko ka shimfi da zuma ka ka jingina jikin bango kana jin daɗi ka bari sha biyu ta yi ka gani in kai baka tashi ba ita za ta tafi ta baka inuwa kamar haka duniya take ko kai ka samu ka yi abin da za ka yi ko ta wuce ta baka baka da komi ciki sai na dama sa'ilun kuma sai hasabu alaihi almar'u yawmal qiyamah sannan kuma duk abin da mutum yayi cikin wannan duniyan ba za a kyale ba da an yi bincike وأنها أي قد فتنت أي قد كو فتنت في زمانها هذا كثيرا أي أي ون إذا دنيا قد فتنت كو في زماننا هذا إذا ون دنيا كافتن متان زمن مديوا كثيرا من الناس إلا من رحم ربي تجوا دقت متان وليصارع كل منا باليقظة والعذر dan haka kowa daga cikinmu nan yayi rige-rige wajen ya farka ya faɗaka ai kuma sannan ya taka tsantsan min makariha daga makircin wannan duniya wa kudaiha da yaudarar ta wazinatiha wa shahawatiha da kwalliyarta da sha'awarta kamar dai yanda aka kwatanta ta wa nuri yanzu nan a ce ma yau ko in na bada labarin nan kowa ba zai yadda ba kuma mun sha faɗin shi kaga an ce ita duniyan nan ka faɗaka kakka yadda da yaudararta kakka yadda da kwalliyarta kakka yadda da sha'awarta hatta tanjuwa min azabiha min azabi min azabin la taqata lana bihi ta yadda mutum zai tsira nan juwa ne ma amma dai a wanda nake so in faɗi shine misalin da muka fita shi bada ko da wa zan bada misali malam nura bari in bada tunda kai kai aure ka san shi misali a ce yau sadda ka tashi aure to malam abubakar ka tura shi na san shine aminin ka sai ka tura shi ka ce mashi za a je wani gari ne kano ne ina ne ka ce mai malam abubakar ka san abin da nake so ka san abin nan dina don haka ba sai na je ba ka je ka duba min wadda ka ga ta dace da ni ka ɗauko min kawai kai magana a tura kuɗi a tura sadaki aka tura malam abubakar ya je dubo abin da ya dubo ya ɗauko ma kai kuma ka tura kuɗi sai da aka yi buki aka gama aka raka ka in an rakiyan in ko ka je da kanka kai ko sai ka je ka shiga daki malam da kaga amarya ka yi sallah raka'a biyu za ka jinka ka ajiye ka yi sallah raka'a biyu ka zo kai askar din nan da aka ce a yi na amarya malam sai kaga ta yi haka ta yi kakin nan ba hakora ko daya ka zo kama goshi daga gurgura ce gashin nan gaba ɗaya fari tas yake ba ta da gashi ko kaɗan wanda yake baki bayan nan ma sai ta ce ma ina fata can wurin ai ni ba zan iya cin kaji ba yanzu ni duk abin da zan ci sai na gurza ta ce ka zo da magurji wannan abin da za a gurza goro ta ce ma sai ta gurza shi ta zo tashi kaga sai da ta nemi abin da ta taka ta kama ta taka za ka yi ta amaryan nan na na sai an biya ka ba kuɗin abinin kai bai kawo eh biya ka aminin ka ne kawo ita to Allah ka baka duniya take za ta yi ma ado za ta yi kwalliya za ta nuna ma amma ita duniya mayaudariya ce ba da gaske take ba in ta nuna tana son ka ba son ka take ba gara ma ta nuna tana kin ka shine son ita akasinta ne kawai duk inda kake neman ta a akasinta ake samun ta ba a zahirinta ba duk inda za ka neme ta a baibai inda take ba da in ta fito ma ta nema murna ba da murna take ba kuka take za ta kuka ne ya fito za ku gani nan a gani a gani da take ita da kanta za ta yi kashedi yana nan gaba inda za ta ce hezari hira ku yi kashedi ta ce wallahi in kuka gane maku dariya sai na sa ku kuka duk wanda na sa dariya nema dariya wallahi sai na sa shi kuka za mu gani cikin littafin yana nan za ku ga yadda take mutane kashedi da kanta tana gaya mutane to shine na abin da yasa muka ce nan mutun ya zama yayi takazzan min makariha kun gani wa qudaiha da makircin ta da sha'awarta wa zinatiha da kwalliyar yanzu wata tsohon biye da ta sa jambaki mala nura ka ce ka yadda ta sa mai ta tana ta ta je wannan hurura an mata shampo ta je ta ce za ni an ce kuna son salon a kai ni salon da sandatta a dogara ta kai ta gidan salon za ta yi ɗa in ba sandan nan ba ta iya zuwa ko bayi sai da sanda ita dogar da sanda ka ce amarya ka so kana son wani amarya to balle kuma ma daga nan bayan an yi wannan da ka je masallaci kana tunanin ka ga mala abokar ka ji a wannan ka bashi labarin abin da ya kama sai limamin ya ganka limamin masallaci ya ce assalamu alaikum malam kai ne malam nura da aka ce ka zo kusa da munan kan can gidan aka ce kace eh alhamdulillah aka ce kai ne angon nan da aka ce kace alhamdulillah ni ne ai ni ba zan wala waka dake ne wala sai ila ya za ku biya yi sallah waje ba sallah ce yake ba yadda zaka yi sallah sai limamin ne ya ce ma to Allah zai tabbatar da alkhairi amma wannan amaryan da aka ce ka auro gaskiya labari ya zo mana cewa kai ne mutum na goma sha biyu kenan da da ya aure ta amma ma mun yi mamaki da muka ganta sallah asuba domin duk wanda ya kwana da ita bai fito ba ya mutu ya ta kaje shi yanzu kai ne na sha biyu mutum goma sha ɗaya da suka aure ta duk ba wanda ya zo sallah asuba nan kai ma mun yi mamakin yadda muka ganka haka zo sallah asuba bata kashe ka ba domin kai ne na goma sha biyu wanda ya aure ta duk wanda ya aure ta da ya kwana da bai fito ba da za ku kai da amaryar nan salamu salamu to za ku ba gidan ba to kaji malam zari ma da haka yace malam zari da yana yace da da shi za mu ba da misali a yace da ai wallahi daga nan daga nan kawai yayi gaba ta ba mata komi to kaji to haka duniya take ta kashe mutanen da ba iyaka tun tuni take kisa har yau kuma na nan ana ta santa hatta nan juwa min azabin la faqata lana bihi ta yadda zamu tsira daga azabar da ba mu iya daure mata babu wani mutum a duniyar nan bisaraha ku gane maganar nan ko mu gane jama'a wallahi wallahi alazim babu wani mutum da yake da dauriyar da zai iya daure ma azaba Allah babu shi duk dauriyar mutum idan ya haɗu da azaban nan sai ya fashe da ihu yayi kururuwar da bai taba yi ba ba wanda zai iya daure mata la ta fatala na ita yasa wanda suka gane abin mutum zai gafa wuta a mazuga ana makera ana tada wuta kawai ya ga ruwashin wutan ne ya faɗi ya sume wata guda ba shi da lafiya yace ai ko da wannan wuta aka ban mu wallahi ta ishe mu balle a ce ba ita bace a lahira wannan wutan kawai ta kira wurin kira to balle kuma yanzu ka kalli wuta da ke fitowa dutse irin volcanic eruption din nan kaga yadda yake fito da wannan lava wannan wutan da take fitowa ta shiga cikin ruwa ma ta shiga da shi ba ka muke ganin ta ba da in ba mu santa ba yanzu mun santa ta fito cikin dutse ta fada cikin teku kuma ta ci gaba da shi a cikin tekun saboda bala'in wuta in ta taba ciyawa ko ta taba itace gaba ɗaya ya mutu kenan ba ya ƙara fitowa to sannan kuma ka kalli kabari aka yi maganar macizan nan da aka ce macizan nan a ruwa suke da idan suka yi feshi a cikin teku duk halittar da ke cikin tekun nan wanda ba irin su ba sai ta mutu saboda dafin bala'in dafin su wani annabi daga cikin annabawa ya roki Allah ya ce waɗannan macizan in suna doron duniya ba za su bar mutane su rayu da dadi ba aka aiko wasu tsuntsaye aka dauke wasu aka yi sama da su wasu kuma aka ce su shige ƙasa su kuma sai a kabari su rika fitowa suna daftaran masu laifi tauna so naka ba wasa bane abun ba wasa bane mu yi yanda na na na eh eh eh mm ta haka ne to da ka koma matakin rilatul khulud yana nan ma ba ma sai ma cikin ba ma kafin cin an ma yi shi tuntun wanda aka yi ba haka nan maimai ne za ka samu aika abin nan an ƙara maimai ne amma cikin rilatul khulud wancan da makaranta yana nan a ciki wanda shi aka yi ta kabarin duk inda aka tona kamar yadda ka bada labarin irin wannan haka yake duk kabarin da aka tona tadda macijin ya riga zuwa duk inda aka tona tadda kabarin yaga ana ta yi kabarin macijin ya kyale su in an zuwa kore saboda kada ya cutar da mutane ya gaje kyale mutane aka yi wanda za a yin haza bayan an gama ana gama sa aka ga ya taho surur ya shige kuma yanzu aka ji kuma yana ihu mun karanta cikin wancan littafin sosai abu ne a aikace sai dai kawai wanda zai yadda yadda wanda ba zai yadda kuma ya bari sai ya gani wa hatta nahza bi ridha Allah azza wa jalla bin na'im al muqim ta yadda zamu samu marabauta da samun yadda Allah mai ruwa da daukaka bin na'im al muqim da ni'ima wadda take tabbatar ta fi jannatin na'im a cikin aljanna gidan nema Allah ka samu daga ciki allati fiha allati laysa hunaka ma yubahiha wanda a can babu wani abu da zai kama da wannan wani babu abun da ya kama da ita wa fiha ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at a ciki akwai abun da ido bai taba gani ba kunne bai taba jin labari ba wala khatara ala qalbi bashar a tunanin mutum ma bai taba tunanin wannan ba fi duniya bi asariha a duniya gaba ɗaya mutum bai taɓa tunanin wannan ba wa inda agna agniya'iha da kuma mafi mafi wadatan wadata masu wadata babu wani abu da mutum ya taɓa gani gaba ɗaya a duniyan nan da wanda duk ya wadata bai taɓa ganin wannan ba da ana lillahu wa iyyakum min ahliha Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya ni da ni da ku ya zama mutanen da za su samu wannan gida wa min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana kuma Allah ya sanya mu daga cikin waɗanda za su saurari magana su ji wanda tafi kyau ciki wa min alladhina qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir waɗanda za su ce haka lihaza ayyuha al-ikhwa wal akhwat saboda haka ne ya ku ƴan uwa maza da mata la budda min al-amali dole ne mai aiki saboda abin da ke gaban mu in dai mun gane abin da ake faɗi daga darasin farko na biyu zuwa yau dole ne mu tashi kowa ya san abin da zai yi ya aiki tukuru wa qabala fawatil awad tun kafin dama ta sulle mana kafin abin da ya dama ta sulle to mai aiki bi qawlihi ta'ala saboda magana Allah da aka ce wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ku ji tsoron ranan da za a maida ku gaba ɗaya wurin Allah wannan ita ce aya ta ƙarshe da aka ce cikin ayoyin ƙarshe da suka sauka alqur'ani ثم توفى كل نفس ما كسبت sannan a cika ma kowace rai abin da ta aikata duk abin da mutum ya aikata ya gani wa hum la yuzlamun ba zalunta komi ba zalunta mutum komi ba wanda za a zalunta ba a cutan mutum mutane ba wanda za a cuta a wannan rana ku duba hadisin can da annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ibadi innama hiya a'malakum usiha lakum thumma uwaffikum iyyaha فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ayyukan ku ne kawai ake tattarawa ake lissafawa thumma uwfikum iyyaha sannan in cika maku ayyukan nan in ba ku sakamakon su ranar kiyama faman wajada khairan falyahmidillah wanda duk ya samu alkhairi ya gode ma Allah waman wajada ghaira zalika fala yalumanna illa nafsahu wanda ya samu sabanin haka to kada ya zargi kowa sai kai shi shine an ga masa bai ji ba walau anna idza idza mitna turikna lakana al-maut rahata kull hayy walakinna idza mitna bu'ithna wa nas'alu ba'dahu an kulli shay yace walau anna idza mitna da dai a ce mu a kaddara idan mun mutu turikna za a kyale mu haka nan ba wani tambaya ba wata matsala lakana al-maut rahata kulli hayy da mutuwa ta zama hutun kowane raye da a ce kowa in ya mutu ba za a tambaye komai ba yanzu nan da sai muke mutu kawai dan can ya fi nan amma matsalan shine walakinna idza mitna bu isna in mun mutu ta da mu za'a bayan an tadan nan wa nus'alu ba'dahu an kulli shay'in sannan kuma a tambaye mu duk abin da muka aikata to nan ne matsala saboda ba dole ne a tambayan nan a sha ba man nukishal hisabu faqad halat duk wanda aka tsananta ma bincike ya gama yawo Allah ka tsare mu saboda haka shi yasa ake cewa Allahumma inni as'aluka an tuhasibani hisaban yasira kullum mutun ya rika roƙon wannan واكثروا ذكر هذا ذكر هادم اللذات كيويت انبتن اكثروا واكثروا ذكر هادم اللذات كيويت انبتن wanda take datsa jin dadi mai katsa jin dadi wanda ke dumulmula wanda zaka tara ana jin dadi yanzu in ta gitta yanzu yanzu nan zaka ga ana dariya in aka ga dama yanzu nan zaka ga an koma kuka waɗanda ka wuce suna dariya suna dabawa ka koma ka gansu kuma sun koma suna ta kuka sun rike kai yanzu yanzu nan cikin awa ɗaya duk ana iya yin wannan an sha yi ma an sha gani a zo mutane na buki ko suna dariya ko suna wani abu a zo masu da sakon mutuwa yanzu za ka ga sun koma sun kama kuka mai kiɗi suna rawa ba sai an ce bai ya tafi ba shi da kanshi za ka ga ya naɗa kayan shi abu ya tashi wasa ya tashi su sun bar shi su ya bar su ba sai an ce mai bari ba saboda yanzu yanzu nan an samu sako ya canza sai sa Allah tabaraka wa ta'ala dan ya jawo hankalin mu yace innahu huwa adhaka wa abaka Allah shike sa ai dariya shike sa ai kuka yanzu nan in aka ga dama za a maida mai dariya ya koma yana kuka amrun mumkin saboda haka kada mutum ya saki jiki da wannan wurin dan yanzu nan ana iya ajiya kawai makon dariya ka koma kuka wa ana bi hurairah radiyallahu anhu annahu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce aksiru zikra hadimil ladati ku yawaita ambatan mai yanke jin dadi wannan mutuwa kenan wanda take dafe take rugurguza shi ta jukurkuce abubuwa yanzu yanzu nan zaka ga jin dadi ya koma abin nan ba da ana murna ana ci ana sha yanzu a dauko abincin ko abincin a ba mutun ya kasa hadewa rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan kuma wannan yana nan abun nan cikin riyadus salihin an yi magana kan wannan tadhakkar fi mashika wal ma'abi wa dafnika ba'da izzika fi turabi idha udkhilta anta fihi تقيم به إلى يوم الحساب وفي أوصال جسمك حين تبقى مقطعة ممزقة الإهاب فلولا القبر صار عليك سترا لنن لنتنت الأباطه والروابي خلقت من التراب فصرت حيا وعلمت الفصيح من الخطاب وعدت إلى التراب فصرت فيه كأنك ما خلقت من التراب طلق هذه الدنيا ثلاثا وبادر قبل موتك بالمتاب ينادي في صحيفة كل واحد ينادى ينادى في صحيفة كل يوم آه نعم صبيحتك اي اي ينادى في صح في صبيحة كل يوم لدو كو lidu lil mauti wa ibnu lil kharabi hada kina wannan shine abun nan ka Allah ka tsare mu da za mu gane wannan kadai ma da ya ishe mu samu mu san yanda za mu ba wai magana abun nan ba kowa ya je da zai da kai tazakkar fi mashika fasidika wal ma'ali ka tuna idan kada so yanzu ka gane wa'azi a jikinka fara kallon jikinka za ka ga kayi burbura ka kalli jikinka ka ga inda burbura ta fara fitowa wani zai ce a shi ya duba babu to ai ka diba jikin naka da akwai inda babu gashi gashi da bai fitowa yanzu ko da yake fitowa nan ka canza daga wani matsayi ka kai wani matsayi yanzu nan isau da ya tashi nan ta yi yanzu da ya duba hoton shi shekara goma baya da nan ko gashi da babu ba komi a nan yanzu ko ya ga bambanci to shekara goma to in ma babu daga hamasarka daga haɓarka ko ma maraka ga gani da can shekaru baya can da sumuluri yake ba komi yanzu fa in ma ba wurwura akwai shi in ko ba mutum bai aske bai dame shi ya yi fari to farin ya wuto nan ya zo kai ma kai ya yi fari ko gemu ya yi fari ko babu komi kai kanka a jikinka kana jin canji nan dukanmu nan na sani balle wanda suka rika girman da in mutum ya ce ma ya gaji har mamaki kake ji in ka ji kamar mai gidanku yana ya gaji da sai kai mamakin yadda ake ma mutum ya gaji yanzu fa ana gajiya ta ji yau kana gajiya yanzu to da baka mamaki ka ji an ce an gaji ka ji mai gidanku ya ce ya gaji da baka mamaki ya ga ka je ya shiga ya fita ya shiga ya dawo ya ce a kira ya ce kai na gaji sai kai kai mamaki kai ko ka yawo ta gari a kafafunka ka dawo ka ji ba gaji ba in ma an kira ka za ka iya koma. da hin to kaji ba yace ya gaji to kake taba makin gajiya da aka yi gaji hmm yawa to da haka abun nan ne to saboda haka tazakkaru fi mashidika ka tuna wannan abun nan hurhurarka in kaga ka fara hurhura ka duka tunani wal ma'abi da makomanka inda zaka koma lahira wa dafnika ka tuna ran da za a rufe ka kabari ran da zaka bar inda kake kwanciya komin mutun yadda yake kallo ina jin ba wanda zai ce ya yadda da makabarta ta wurin da yake kwanciya in ka auna da inda kake kwanciya ka kwatanta shi da kwana makabarta da yau ka kwana ɗakin da kake ko ƙasa kake kwanciya a ɗakin nan wallahi yana da bambanci da kwana makabarta to rashin juya kawai ma ya isa ko ta balle ƙasa ba shimfiɗa ba komi kasance aka sassake kawai cikinta kuma wasu ma abin nan da suke magana suka ce yanzu ba da za a ce ma mutum ya mutu idan aka ɗaukai a ce mutane biyu su mutu guda ɗaya a shimfiɗa tabarma ko a ɗora wani ɗan gado ko wannan makana a ɗora shi bisa guda ɗaya a je shi a kan dandarin fulo ɗin can idan aka wayi gari kana ganin wane ne zai fi san darewa zai fi zai lalata na shi zai san dariya ina wanda ke kasa zai san dariya saboda ita kasa ta so ta fara azza kayanta inda yanzu ya hadu da ita da za a kai shi wani wuri a ajiye ya dauki lokaci ya dauki lokaci in ka za ka kare ya bace saura ka zo shi za ka gani ta shanya kayanta ko ba abin da ya taba shi za ka ga ta shanya abinta so wannan lokaci ka dauki lokaci za ta tsotsa kayanta ya shige ciki ya bace sai dai kaga wasu kasusuwa su ma in zamani ya zamani ana ruwa ana ruwa za su shige cikin kasan ana nan zaka zo wata rana babu su ta shanya abinta ta haɗiye kayanta dama ɗanta ne ya tafi ya dawo me ya haɗa alaƙar mu da dabino ba saboda ɗebo shi da aka yi a ƙasa ba an yi an yi halitta annabi adam nan muka karanta da ku ban san na manta ko wani littafi ne nida'atu rasul ko sallallahu alaihi wasallam to cikin nan da aka fara a nan muka karanta aka ce da aka halitta annabi adam alaihi salatu wassalam sai aka ce sauran abin da ya rage na halitta sauran kasar da ta rage sai Allah ya ce bari ya halitta mana wani abu kuma da zamu rika jin daɗi mu rika ci mana abu sai aka yi dabino da shi wannan shi yasa ake ce ma dabino dan uwan babanmu shi yasa duk wani damuwar da kake da shi ko ka santa ko baka santa ba yanzu ne tura suka gano mu mun gano tun shekara 1400 manzo Allah ya gaya mana in kana jin wasu damuwar da baka sani ba aje dabino a gidanka kawai in kana jin damuwar da baka sani ba tsintai shi kace kawai ka ci guda bakwai ka gani yana maganin har abin da bamu sani ne yanzu ne zaka yi ta gani ana dazawa tura ana jawo sun gano dabino ba abin da ya fi shi magani mu mun san an gaya mana tuntuni yadda ne ba mu yi da maganar manzo Allah ba sai in yahudu sun gazganta amma asali mu ne ke da abun na salatu to to mafi alkhairin sau in ka zo ka aje shi a gida wani wurin har cewa ya gidan da ba dabino ai masu jajen talauci an nemi gidan ba dabino ko ɗaya an je an tarar babu talauci ya kai talauci ko min shinkafa ku ko buhu buhu ko su to gare ku na shinkafa ba dabino a cikin gidan a kai masu sadaka talauci ya ishe ku ya kan maku mai ta kudanci talauci ya kan maku tunda ba dabino magani ne wanda aka sani da wanda ba sani ba ga inda aka ce ka ci guda bakwai ranan da ka ci guda bakwai ka shi maganin kowane siffomi ma lafiya akwai abubuwa da yawa kuma gashi nan in ka zo cikin kai lala ci nama da yawa ka gani maganin shi ka ci dabino in ka ci dabinon da yawa maganin shi ka ci nama shikenan sai su suna wakiltar juna to magani ne da yawa ba wai su suka gaya mana ba mu mun riga mun an gaya mana tuntuni matsalan mutanen mu yau mutane sun riga sun zama yahudu su ne iyayen gidansu in ba su suka faɗi magana ba duk wanda zai faɗi masu ita ba su yarda da ita ba sai in an faɗi sai su ce ai gashi ma su ma sun faɗi bayan annabi ya fara faɗi fa kafin su kafin su sani ka kalli magana embryology da ake magana yadda ake halittar mutum qur'ani ya zo da shi shekara dubu da wani abu amma wai mutane yanzu wani ne zai zo ya ce maka kai an ci gaba fa kai kaga ma yanzu mutanen nan ashe su ma sun yi wani bincike wani bincike za su yi mana mun an riga gama mana ka kalli matsalan kuna da muka karanta a cikin wancan ka kalli matsalan alade ka kalli illan shi ka kalli duk annabi ya faɗi wannan magana shekara dubu da ɗari hudu da wani abu sai yanzu suka gano sannan a ce an yi wani bincike to shi musulmi yana ruwan shi da wani binciken da aka yi sai dai ya ƙada cewa oh kuma kun gano amma ba wai shi ne zai sa ya gagganta mai nashi ba wanda ya riga ya faɗi tun farko shi ne as-sadiqul masduq su waɗannan da a ce bamu da shi suna iya karyata abin su ma gobe da kansu to su ba sa jin kunya ƙarya na eh eh eh to to to kaji ko to kaji kaji ko ku ji maganan cewa yayi da aka zo aka ce maza kasu daura zinariya kasu sa zinari na agogo ko na zinari na zobe ko na wani abu mata amma su su sa su maza sai dai aljanna su sa sai yanzu suka zo suka yi research suka gano me yasa aka ce wannan abun nan din cewa kada mata su sa aka ce mata in sun sa chemical din da ke jikin zinariyan shi in ya taba su to su suna fitar da damuwansa ta al'ada da suke yi shi ko namiji sai na zai fidda shi namiji bai al'ada to saboda haka shi in ya zo sai dai dankare mai a jiki to amma da aka ce za a sa a lahira in an je matan ba sa al'ada mazan ba sa ba sa ba kowa ba wata aka ce kowa ya sa can za a yi musharaka kowa ya sa ko je na karanta wata lafafa jayyida wata ba na taba jinta aka zo aka zo yanzu aka ce a America aka haifi mata ya abin nan wasu suka je asibiti suka haihu su biyu su kuma da wajen an sa haihuwa mace suka haihu a lokaci daya wannan ta haifi mace wannan ta haifi namiji haba mala aka zo aka fara rigima wannan ta ce ita ta haifi namiji wannan ma ce ita ta haifi namiji saboda kowace yana so ta samu namiji dan saboda ya samu kuɗi ta yi gado to yanzu an kasa gano wane ne aka je aka yi gwaje-gwajen da za a yi aka gwada DNA aka gwada waye duk sun yi kusa-kusa an kasa bambance ya za a gano wace ce mai namiji yanzu su da yake sun san in an kai kololuwa sun san inda za a koma suka ce ba mai ansa wannan matsalar sai sai musulmi aka je aka samu wani imam shi imam din nan yana da sadi aka je kuma da a yi mai tambaya da kure aka ce ku ne kuka ce ai cikin littafin ku komi na nan komi na nan to a ba mu yanzu ya za a yi mu gane wannan matsala an je an gwada DNA an gwada waye an gwada waye duk sun yi daidai yanzu kusa kusa da juna an kasa gane wace ce mai wannan diyan wace ce ta yi wannan wace ce ta yi ta wace ce ta yi mace sai ce a mu wannan ai abu ne mai sauki a Qur'ani mu an riga an ga mana yadda za a yi mu gane wace ce yanzu abin da za a yi ku je ku ɗebi ruwan nonon guda ɗaya ku gwada ku ɗebi ruwan nonon guda ɗaya ku gwada wadda kuka ga tana da sunadari na ci da ƙarfi da abun nan linki biyu ita ce ta haifi namiji wadda take da kaɗan ita ce mai mace saboda mu an riga an gaya mana littakari misali hazil unsayeni saboda haka ko a tun da aka ce rabon gado ma in za a yi a ba namiji kaso biyu Allah in zai kaso tun da shi ya raba gado ai min babu aula shi zai rabo duk rabon da zai namiji zai ba biyu ba mace daya kuma ko su mata yanzu an tambaye su in sun haihuwa ya fi shan nono tsakanin namiji da mace za su gaya masu ce namiji. To, shi sun ce ma ya fi riga fara motsi ko? Kuma sannan ya ta kukum kukum. Ya fi ba da wahala in in ya fito waje kuma ya fi banna. Haka ne? Eh? A raki tona, raki tona ya gugu. Na? Ya fi wahala training. Ko an taso ya fara girma ma ya fi wahala training. auna ka gani duk abin da za a yi in za a yi mace ɗaya shi double ne biyu ne in mace za a yi mace shi double ne auna kuma ka gani kuma duk wanda suka yi ba sun san in ka zo ka tashi wajen kallon kwasa nan da nan abin umarnin ka waya ta sauki a kan da namiji da mace to ta fi tsoro ta fi shakka ta fi kaza namiji kawai wata rana ma in ba zai rika jin kun kusa daidai balle ma a samu ya yi a sa'a murya da shi wani namijin sai biyo har muryarka in yi magana to za ka wani lokaci shi ma sai noke da koge assalamu alaikum ce a a ce an ɗauka baba ne ce a to ba kofin baban wani ya fara zama da kaya da kaya ya ya ka gani wannan ne abu bai fito ba haka kake yi dabo ka ji asiri mun taɓo ka in ka zo saboda muryar ta biyo ta ba in ka zo kawai sai kai sai kai sallawa irin tashi a ce ga baba nan ya zo ga kai ne a je baka zo da komi ba kuma to saboda haka abin ne haka to kaga daga nan sai aka aka rage rigima na taba gaya muku ma tun abin nan ba duk inda aka yi magana wani shi abin nan ne fa aka tambaya ina jin cikin kitabul ilmi ne muka karanta cewa an zo an ce komai akwai cikin qur'ani ya zo ya tsaya ya tambaya ya ce wai shi yana da buhun alkama guda biyar to biredi manya manya guda nawa za su yi ya tambayi malamin a yanci akwai komai cikin qur'ani malamin ya ce ba komai sai da ya jira mai sana'an biredi ya zo karatu ya tambaye shi ya ce mashi idan yanzu muna da buhun alkama guda daya biredi manya-manyan nan kaman guda nawa zai yi mai biredi ya ce zai iya samun in buhu cikakke ne za a iya yin biredi guda kaza manya-manya ne in ƙanana ne za a iya yin guda kaza aka ce in biyar ne fa to biyar so wancan sai ta mai kaji ko ya ce yi ya ce an ce komai akwai sai ta an qur'anin ne ba mu ansa an ce fasalu ahla dhikri kuntum la ta'lam ni ba biredi nake ba karantarwa nake yi to yanzu ban sani ba kai man tambayin biredi na jira mai biredi na tambayi ya ba mu amsa shikenan ba to haka haka za a yi to haka wannan da yawa abun nan ne to haka za ka yi wa idza udkhilta anta fihi duk ranan da aka tusa ka cikin kabarin nan ha تقيم به إلى يوم الحساب ذاك tsaya ciki har sai ranan da zaka da mutane shi yasa wani malami Allah ya saka masa da alkhairi yana magana jami wannan bawan Allah nan Sheikh Tijani Ahmad Tijani Guruntu na ji wani clip nashi da kake maganan nan yana cewa ka tashi ka rika yin kokari ko raka'a biyu ne kai cikin dare kada bacci ya rude ka idan bacci ke ma dadi akwai ranan baccin da sai ka kwanta ba san iya shekaru ba ran da ka shiga kabari ranan ne ranan bacci za ka yi bacci har ka rasa ma shekara nawa kai kana kwance to gara ka yi yanzu da kake tun yanzu in kwanciya ce akwai kwanciya na nan gaban mu san da zamu kwanta ba ma san iya ranan tashi ba to yanzu ko kai ta kwanciyan lokacin da ba lokacin kwanciya ba za ka sha nadama ranar kwanciyar kai sadda za a kwanta can wani ya kwanta shuru kai in ka je kwanciyar duka za ka sha ba a magana kyale ka kai baccin a can duka wasu na kwance wasu na wanda ma kai makwabtaka da su sai ka cutar da su saboda ana cutuwa har a makabarta idan aka samu mugun makwabci a makabarta wanda bai kyauta ba aka yi ta irkashi waɗanda duk ke wurin kusa sai ya cutar da su to ka bari ranar kwanciya inda za a kwanta ka kwanta lafiya kada ka bari radda za a kwanta kai aisha dukanka wa fi awsal jismika hina tabqa gabawinka jiki a wannan lokacin nan a lokacin da zaka shiga cikin kabarin nan zaka koma muqatta'atan mumazzaqatan ihabi za su koma jijiyarka da komi ko ina ya tsitsinke duk inda ka sani gabobi ran nan sun wawace sun zama mumazzaqa an yi watsa-watsa da su sun gudutsure fata duk ta yayyanke ko ina ya yayyanke falawlal qabaru sara alayka sitran inda ba dan ma an saka cikin kabari bai zama ya rufa ma asiri lanutinatil al abatihu wal abahi aw al rawabi da duk sashen da kake a garin da kake a sashen da kake tsakanin duwatsu da tsakanin itatuwa da duk ka kula wurin da wari da wari kawai ya ishi mutane duk wanda ya biyo wurin sai dai toshe hanci kai wasu ma in suna da hanya ta biyu za su ce kada mu bi ta nan saboda akwai wani na nan ya bulla wurin kwana uku da aka rufe shi yanzu wa kabarin ya burme kulikta min at-turabi ay fasilta hayyan ka sani fa an halitta ka daga ƙasa ne asali har ka zo ka zama mutum rayayye ku dubi din jaririn ka kalle shi da yake jariri ka kalle shi ko da ma ya fito duniya balle a dauko a scanning din shi na cikin mahaifa ko yau na ga irin wannan aka nuno ga jariri sanda yake kwanta cikin mahaifa ka ga yadda yake ba can gani ce haka fa da mutum yake to korar da ka fito din in ka fito waje in ka kalli yadda ka jariri yake shi yafi kowa rashin wayo tun da uwar da ta haife ma sai ya dauki lokaci yake gane ta to jariri yayi komi a jiki yayi komi a tsumma yayi komi yayi komi gaban mutane yayi tusa yayi kashi yayi fitsari yayi amai yayi komi in ba a goge mai wani abu ma mutuwa zai saboda shi zai gwalko abu daga bakin shi sai an goge mai in ba goge mai ba ya koma ya sarke shi ta hanci sai dai a gare ya mutu in ba a bashi inaya sauro in kiyashi kuda da zai hau kan jariri in ba wanda ya kore mai sai dai shiga mai hanci ya kashe shi bai iya daga hannu ya kore ko kun taba ganin jaririn dan dan sati daya ya kori kuda daga fuska mala abukar ka taba gani jariri dan sati daya kuda ya hau mai hanci haka ya kore babu inda ba mai haka nan ba kuda ko kiyashi zai zo ya shigan mai hanci ya shigan mai kunne ya shigan mai ko ina bai iya sa hannunsa ya dauke shi kuma yana mutum ne yana da rai amma sai an masa jariri fa da fa haka muke to wai mutum ya fito yanzu ya zo ya biwayi mutane ai can ma nuna masa ya ce shi a shi za a yi ma haka shi za kaiwa kuma wata rana ma kaiwa ko kewa wata rana kuma kewa da can ba komai bane halata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura da ta mutum ne ne wata rana kuma haka za a zama to da haka ba dan haka nan ba ba dan kabarin nan na rif kulitta min at-turab fasirta hayyan wa ullimta al-fasiha min al-khitar ya salam da can an haifi mutum daga ƙasa yawa yi gari mai rai har aka koma aka koya masa ilimi bayan nan ya zo ya iya fasaha ya iya magana kalli wanda da yake tambayi iya komi ba yaran su ma sai da aka koya mai harshen da maman su ke sai da aka koya mai yazo ya koya yazo aka koya masa karatu da rubutu ya iya wata rana in ya tsufa sai ya manta shi wata rana ya mutu ya tashi kenan wa utta ila turabi aka kuma za a koma cikin kasar nan da ka zo duniya kai ba kowa ba kana jariri wawa aka zo aka koya ma wayo har ka zama wani abu har kai fasaha ka gane da ka kai ilimi kana iya gane abu kai magana a saurare ka kai magana a gane abin da kake nufi wa utta ila turabi wata rana za a koma cikin ƙasa fasirta fihi za ka koma cikin ƙasan nan ka annaka ma khuliqta min turabi kaman ba halitta ka daga ƙasan nan ba da za a koma shi kenan tsalliqa hadhihi ad-dunya thalathan ka saki wannan duniyar saki uku wallahi kakka amince da ita kakka sakka rike ta sakattai mata saki saki uku wa badir kai gaugawa qabla mautika bil matadi kafin ka mutu kai gaugawa tuba kowa ya tuba Allah mun tuba mu tuba mu koma zuwa ga Allah yunada fi sabihati kulli yawmin ana yin kira yunada ana yi kullum kowace rana ana yin kira ai ana sanarwa ana gaya ma mutane ana cewa lidu lil mauti ku mut ku haifa saboda mutuwa ku haifa kuna haifa muna karba kuna haifa muna karba kuna haifa wa banu lil kharabi kuma ku gina za mu rusa wata rana ku gina mai rusau na gaske na nan zuwa wannan duk ba komai bane ake yanzu an ne ma a yi wannan kaman abun nan ne ba babaki ma wata ran wani ya rusa wani ya dawo ya ce kai ku dawo amurin mumkin duniya ce yadda wani ya dora wani ya kwance wani ma in ya zo sai ya dora kwalle ma mu Najeriya da bamu da tsari mutum zai zo fa ko gyara yayi ya dora wani in ya zo in abin bai mai ba sai ya bata mu ba ka ake mulki a wurin mu ko ba ka bane ni ne ban gane ba ana iya wani ya zo ya gina wani ya zo ya ga abin bai mai ba ya rusa ya ce na shi zai yi daban a ce da kyau wannan abin ka bashi ya ce a shi bai mai ba ya rusa ko ba ka bane to to amurin mumkin tsara wannan kada mu magana da yawa haka take duniya duk yadda kake ganin kayi daidai radda baka nan wani sai ya zo ya ce wallahi wannan abin bai ba yace shi tun a lokacin nan ya san bai ba amma ba instrument of power ba ta hannun shi shi yasa ya bari kuma wani ma ƙarya yake kawai so yake dai ya bata ma rai ka dai gane ma duniya ce a nuna ma yanzu kai ba kai ne mai faɗin ba da in kai ne mai faɗi yanzu kuma in Allah ya ga dama ya raya mutum yana nan ya ga abin da ya gina wani ya zo ya rusa kuma bai san zai maido shi ba haka ne kawai kawai mun gani ai duniya kenan saboda haka da za mu gane duniya wallahi da sai mu dauke ta abu ne mai sauki ko ina ka samu kanka a sai ka dauke ta da sauki saboda ba ta da tabbas an yi wasu gabanin mu an yi wasu shi yasa da can ake hutuba ko a wancan adab da muka yi magana mun sha mai ta maganar nan wanda zai ce ya ayyuhan nasu isma'u wa ya jama'a ta ku ji magana ta kuma ku rike inna fis sama'i la ibran sama in kun kalla akwai abubuwan lura wa inna fil ardi la khabara in ka kalli kasa ma za a baka za ka ga abubuwan labari za ka gani yace kai man asha fa mata duk wanda ya rayu sunan shi ya mutu wa man mata fata wanda ya mutu tashi ta kare wa kullu ma huwa atin at duk abin da aka ce ma zai zo ka dauka ya zo yace ya ma'ashara iyadi aina al-aba wal ajdad ina iyayenku suke ina kakanninku aradu fanatu am turiku fanamu sun yadda ne suka mutu ko sun zaba ne suka yi bacci a can ba su dawo ba saboda haka kawai mutum ya tsaya ya kalli waɗannan abubuwa ya tunani kafin abin da ya zo mutu da haka dole ne mutum ya tsaya rika tunani yana cewa kai bari ya kalli waɗannan abubuwa ka gina wani ya rusa ba abu bane sabo ka rusa wani ya tada ba abu bane sabo amrun mumkin inda duniya ce duk abin da kake gani yana da kyau wani yana iya zo ce shi bai ba saboda tsarin duniya balle kuma mu ai sana sanar walidu ku haihu wabnu lil kharabi ku gina mu kuma mu rusa za a gina kuma abin da aka gina ya rushe wa kun ya akhil karim fi dunyaka hadhihi daka ya kai dan uwa mai karamci ga kasance a wannan duniyan taka kama qala rasuluka alaihi salatu wassalam kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace kama kana rasuluka alaihi salatu wassalam wa sahabatuhu alkiram radiyallahu anhum ajma'in kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma sahabbansa radiyallahu anhum suka kasance masu karamcin nan masu daraja suka kasance gaba daya wa an Umar radiyallahu anhuma an zo daga an samu daga Umar Allah ya kara masa yarda kala yace akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an ibn Umar ne kai ne bata wa an ibn Umar ne ko radiyallahu anhuma qala akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bi mankibi wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rike ni a wajen kafada ta ya rike kafada ta fa qala sai ce man kun fi dunya ka annaka gharibun aw abiru sabil yace ka kasance a wannan duniyan kaman bako ne kai matafiyi ne ka zo zaka wuce ko ko wanda zai ketare hanya kawai yanzu wanda zai ketare hanya ya maga duk abin da ke kan gefen hanya zai wuce ne kawai tsallaka ko ko bako wanda ya zo zai wuce a gari kamar yanzu misali mutum ya fito daga Lagos za a yi Maiduguri ko za a yi Kano daga nan abun nan ba kaga in yazo yace ya wuce ta Kaduna ya ba ga Kaduna wanda ya bi ta express ya ga Kaduna tunda ko gidan gwamnati bai gani ba wanda ya bi ta express dan aka ce ta ina kuka biyo yace ta Kaduna aka ce yaya kalar santin gidan gwamnati yake ya ganki balle ba da labari yace ga kalar shi yaya ba mu labari ka taba cewa ka bi ta Kaduna kwatanta mana yanda gidan gwamnati yake in mun zo ta ina zamu biyo zai ga zai mana shi da bi ta express zai ga mana amma ya bi ta Kaduna to ka zai kasance a duniya kamar haka ka zo zaka wuce ne kana sane wucewa ta biyo da kai wa kana ibn Umar radiyallahu anhu ma yaqul saboda haka Abdullahi dan Umar daga nan yake cewa idan amsaita fala tantazir as-sabah duk lokacin da kai yammaci kada ka jira safiya kada ka sa ran kana daga cikin waɗanda za su ga safiya saboda haka in ka san haka ka zalunci wani in ka san haka ka ce bashi in ka san haka ka yi wani munafuci in ka san haka ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza ka yi alfasha ka kwana cikin daren ka shirya cikin daren ne kake so kai wani zunubi in baka tashi da safe ba ba wa idza asbata idan kuma kaga safiya wala tantazirul mata kada ka sa ran zaka ga yammaci to sannan in ka tashi safiyar ne zaka shirya cutar wani zaka shirya zalunta wani zaka shirya ɗiba kayan wani wa khudh min sihhatika li maradika li maradika ka samu ka ci moriyar lafiyar ka saboda rashin lafiyar ka in yazo ka mori rashin ka mori lafiyar ka kafin rashin lafiya yazo wa min hayatika li mautika ka ci moriyar rayuwar ka kafin mutuwa ta zo in aka zo aka riga aka bari aka mutu an riga an yi asara sai sa aka ce اغتنم من خمس قبل خمس كتريب بيار كابن بيار شبابك قبل حرمي كتير موليون كروتيك كابن سوفا صحتك قبل سقمي لافيك كابن رشل لافيا فراغك قبل شغلك دامن كتدك كتير داما كابن رشل داما يزو sannan bayan haka nan ghinaka qabla faqrik sannan wadataka kafin rashin wadata yazo sannan hayataka qabla mautik ka ci riban rayuwar kafin mutuwa ta zo ightanim khamsan min khamsin qabla khamsin mutum ya riga ya nadama shi kenan ay annaka tas'a fi dunya li imariha ta'atan lillahi wa ibtigha'an li mardati ya zama duk abin da zaka yi a nan duniya kana aiki kana kaiwa kana komowa dan saboda karaya duniyar nan ne dan ka samu da'a kai ma Allah biyayya ka nemi yardarsa wa tuqinu aidan annaka da'ifun fiha ka gan ka yadda kai mai rauni ne a duniyan nan wala budda li dhaifi a innaka dhaifun ne ko wa tuqinu annaka wa tuqinu aidan annaka dhaifun fiha ka tabbatar da cewa kai a duniya dhaifun bako ne wala budda li dhaifi ay min ar-rahil wato babu makawa shi ko bako dole sai ya tafi bi mudahamatil maut saboda mutuwa da za ta yi masa auke ta fado lahu fuja saboda mutuwa za ta auko masa a lokacin da baya tsammani aw ba'da hinin ko kuma bayan wani lokaci wa yajibu alayka an tantazira qitar al-maut dan haka ya wajaba akan mu kowa nan ya rika jiran jirgin mutuwa wato jirgin mutuwa shine kaman yanzu a ce tun daga lokacin annabi adam ka suranta jirgin nan zuwa yake yana diba an yi layi kawai kowa da je lokacinsa da aka kaddara masa ya zo kamar yadda ka san yanzu jirgi ne ticket kowa da ranan da zai tashi kowa da ranan da zai tashi misali sadda ke tafiya aikin haji ko ana dawowa ba ko ana sa dukkan ranar tashi shi ba sai a kwazo su a kawo ya ko sai a debo ana diba ana diba har a kawo kanka ana diba haka kamar haka mutuwa take kamar wani jirgi ne kowa an ba shi date yana da kwanan watan shi yana da rana yana da time yana da komi in lokaci yayi kawai sai dai aka dauka ana diba ana kaiwa ana jiwa jirgin na dawowa na kwasa ana kaiwa ana diba ana kaiwa jirgin na da kaiwa yana kwasa duk lokacin da naka ya zo shikenan ka shirya ko baka shirya ba za a kwashe ka kawai a tafi a je can a juye a juye a barzak an gama kenan kowa sai an kwashe cikin jirgin nan jirgin ne yake kaiwa na komowa in ya cika kawai a ce kudura za a je a dawo a je a dawo a ƙara jiwa saboda haka wanda jirginsa ya hada a lokaci rana kaza ne je sa sai a mutu a nan kasan a mutu a wata kasan a mutu a wata kasan a mutu a wata kasan duk jirgi daya ne tiket din zai kwashe su duk jirgin zai kwashe su jirgi daya su duk jirgin su yana can wata kasa an tambayi malakul maut ya kuke yi mutane a wata kasa gari a wani mutane a ina a ina amma a ji lokaci daya sun mutu yace abu ne mai sauki yace ai in lokacin mutuwa yayi Allah yakan tara mana rayukan duk wanda zai mutu ne a daidai wannan sa'an kamar a cikin wata tasa kawai sai mu damka kawai shikenan duk wanda muka damka ya gama za ta rasu wuri ɗaya ne lokacin ya yi sai a damke su kawai gaba ɗaya ke sa sai a mutu lokaci ɗaya da yawa kada wani ya ce to mala'ikan mutuwan zai ce na ba kai ne baka gane ba harin ya wuce fauka tasawuri na yanda aka shirya mai yanda zai yi rayukan za a tara wuri ɗaya ya damke su kawai shi kenan gaba sai kowa ya mutu a lokaci guda mutum dubu can dubu can dubu can a lokaci ɗaya ko malakul maut shi ɗaya ne sai dai abokan aikinsa Allah shi sai yanda abin ne yake hakikatar amma dai haka ya suranta yadda abin yake faruwa fuja'atan ba'da hinin fa yajibu alayka an tantazira sitar al-maut dan haka kullum kowa ya jira jirgin nan zai iya zuwa dauki mutum fi sabah wal mata ko da asuba ko da safe wallazi yajubu al-afaqa kuma jirgi ne wanda yana zagaye ko ina kasannin duniya wa ya ti ka fuja'atan jirgin zai iya zuwa baka shirya ba wala budda laka min al-istidad li hadha safar alladhi la raj'ata fi dan haka dole ne ana ba mu shawara kowa yayi shiri dan wannan tafiya wanda ba sai ka shirya ba za dauke ka in an zo dole ka tafi dole ki tafi dole mu tafi dole kowa ya tafi kuma in an tafi la raj'ata fi an tafi kenan ba da abadan ba da wa abada saboda haka la budda ay min at-tazawwud bi taqwallahi babu makawa mu yi guzuri da tsoron Allah tabaraka wa ta'ala kama fi qawlihi subhanahu wa ta'ala kamar yadda yazo cikin magana Allah tabaraka wa ta'ala da aka ce wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaquni ya ulil albab wa tazawwadu ku yi guzuri ku yi guzuri fa inna khayra zadi taqwa mafi alkhairin guzuri shine tsoron Allah wattaquni ku ji tsoro na ba ku kiyaye ni inji Allah ya ulil albab ya masu hankali shi wanda bai ji tsoron nan ba ya samu yayi guzuri alaman bai da hankali ne alaman majnun ne shine maukaci na hakikatan kun gani mun sha maganar nan mirara wa tikrarin Ali bin Abi Talib da yazo makabarta ya kira mutanen makabartan nan bayan yayi addu'a yayi addu'a sannan ya ce masu mun zo ne mu ba ku labari dan ku san abin da ya faru bayan kun baro mu bayan kun baro garin ku bayan kun baro kowa na ku kun zo makabarta yace inna inna diyarakum qad sukkinat gidajen ku da kuka baro yau wasu ne a ciki ka suranta gidanka ka suranta duk abin da kake tunanin ka suranta ko ya kake dan kada ka rika kallon wani ka ce ai shi kowa nan yana da inda yake kwana ko ɗakin ka ne ka suranta ka kaddara da wani ne zai kwana ciki ba kai ba naka ne ɗakin komi naka ne kayan ka ne a ciki kai ka shirya wani wurin ma ba a shiga wurin sai kana nan wani wurin ko kana ba ka ma yadda ka bude sai kai sai wanda ka ga dama to yau sai an bude komi ka a ballo wani abin da za a ɗauko naka ne a ɗaga shi a ce ko me yake da wannan a duba a duba shi to ban na san abin da yake da wannan ba to ya za a yi da shi ce a yar shi ko saka shi bola ko tunda ba mu gane me yake da shi ba ko ko wani na so shi ne za mu yi da shi ba mu san me ake da shi yadda shi kan a lokacin da kake raye kai ko ka sa amfanin shi wataƙila ɓoye shi ma kai a wani wuri amma yanzu ma ka sa gane me kake da shi ba sani ba auna tufafinka wataƙila ko wanda ka fi so akwai kayan a zo a yi ta yawo da shi cikin masu gadon gadon ma'ana ta kuna son wani kowa ce ba ya so shi bai son wannan abin da zai da shi auna to in ka auna inda kake kwana ka kalli yadda kake ka kalli ɗakin ka ka ga yadda yake fesfes ka auna yanzu ka ga makabarta mu ba mu ma iya gyara ta ko rana yanzu naji ana sanarwa ana neman taimakon da za a sai magani da fotilas da tsaron kwane ne za a gyara makabarta ana neman ba ka to gidanka ba ko ina fesfes ko ina fesfes in ka taka ka wata ya tsakuwa ka ce in ma ka kai kana na ka ce a nemo mai aiki ya kai nan wurin ka nan balle ka shiga bayi ba wance ba ka ji gum ka fito da sauri ka ce ya kai haka yau can za a kwana in aka ga dama a kwanan ruwa da aka kai musu cikin makabartan inda duk aka sa wani tsakaninka da kaza da wani abu yanzu ruwa ya zaftaro ya faɗo da sarka kawai ta ruwa wanda ya tuna wanda ya fi ma alkhairi wanda ya tuna da kai bayan ya ji ruwan ya tuna da inda kake kwance shi oh inna lillahi wa inna ilaihi raji yanzu wani yana makabarta yanzu kai Allah ya ji kanwa ne je yanzu muna tare wannan shi ya fi ma alkhairi fiye da kowa wanda ya tuna da kai to in ko mutum mugu ne ba dama an ma so ya je makabartar tuntuni mutazawwadu yace saboda haka gidanku da kuka baro inna diyarakum qad sukkinat wa inna amwalakum qad qusimat dukiyar da kuka bari kuma an raba magada kowa dauta shi ana kai rigima ku diba nan ran nan yanzu ana ga yawan yanda Ali da aka zo aka mai wa ka cika tashi ma ka abin nan ne shi abin nan ma barin ba wani abu ba aka zo masu rabo suka zo suka ce ai kaza yanzu yaya yana da yaya ga mata ga kaza suka ce su ma ga nasu da suka tashi sai suka ce to duk kayan sawa shi da wane ne da wane ne su bari ai kima kuɗi kaza suka yadda suka nama suka ce to a ban ma matar da yaran da kayan sawa shi su kuɗin su kenan su kuma suka ɗauki kashi suka tafi kawai masu bola yara ƙanana guda uku sannan guda biyu ma ba su da lafiya har suna suma amma da suka zo ba ruwansu da yaran sai kayan wallahi alazim ina ga aikowa ta nan aka zo ga yaran an zo yaran na suma ba a tunanin ma ba za kai su asibiti ba ɗan uwan uban sun zo sun ban mata yaran yaran na suma wata na suma tana ta suma amma suna rabon kuɗin babansu sun ɗauka kuɗin sun tafi sun basu sai da suka koma sannan su bugo mata waya to ya yaran ki ku duba wannan rayuwa ka zo mutum ya mutu ƴaƴan shi marayu kai ta dukiyar kake yi ba ta ƴaƴan ba ƴaƴan nan wata na suma amma ku kokari suke so su gama rabo su sauri su koma me amfani wannan rayuwa abin da ka bari shine ake shine dukiyar an raba wa inna azwajakum qad tazawwajna bighairikum matan ku kuma sun aure wasu mazan zaka zo ka ga in kana raye ta ji dadi tana zaune tana abun nan ta ce ai ita wallahi ita tana ma addu'a ne Allah ya sa in ma mutuwa za a yi ita ta fara mutuwa kafin kai ka mutu ta ce saboda in ka mutu ita ba ta san wanda za ta aura ba dan ba ta san wanda yake ka kirki ba duk ƙarya ne ana mutuwa aka ɗauki lokaci kaɗan an manta da wannan shine ɗabi'a za a iya faɗin wannan ɗabi'a amma in an mutu kwana lokaci kwana uku rana na abun nan nan nan yanzu mutuwan da aka yi ran nan da nake gaya muku nan ba na son ta magana ne kada a ga kamar mutum yana yin abu na cin mutunci ko wani abu amma sai da aka gaya min an yi mutuwa a wuri kaza shi ga kujeran ana gurin kujeran wasu kwana uku da kwana uku sun shiga cikin gida suna buɗa cewa an ba an bawa ne sai da aka shiga kai masu magana ka haba jama'a haba yau kwana uku har kun fara buɗa kuna buɗa cikin gida kuna suna ta buɗa suna murna an an naɗawa ne an manta da shi wannan kwana uku an manta ku shi gina ita ce duniya in kana takaman abin nan ne kai ka gina gidan kai kai wane ne kai kai wane ne akwai wanda aka zo an gina gidan an gama an yi katon gida ita matan da aka zo bayan an yi ta kaba ta matsata ita a zo a yi rabon gado a raba a bata nata ana raba kanata ta ja katanga ta datse su tsakaninta da sauran ita kuma ta yi auren wani namiji suka shige nan waɗannan matan na jinta da wani namijin a can gidan kuma gidan mijin su wani baban su to kuma laifi ta yi ba shine ɗabi'a ba na taɓa gaya maka wata rana aka zo ana rigima wannan ya mutu an zo an ba matan shiga an raba gado ƴaƴan shi ya bar dukiya mai ɗan karen yawa an yi raban gado cikin matan wata ta gaji wasu gidajen da ko shiga ba yi ba amma akwai hoton shi a falo ta auri wani namiji namijin ya zo kawai shi kuma ya gaba ya son ya ga hoton nan ya ce shi gaskiya hoton nan ya gan shi wallahi ba ya jin daɗi sai ta ce sai a cire shi aka cire hoto ranar ƴan uwan miji suka zo gidan suka zo su gaisa sun zo sai ga ba hoton ta ce ah idan hoton nan da da ake sagalar ta ce na cire shi kin cire ta ce eh kika cire hoton mai gidan asali ta ce da kenan yanzu wanda na aura ce bai sai ga hoton nan kuma ni ina son in rike aure na in bari tun da bai so suka ce to wallahi sai dai ku fita gidan ku wace kotu ce za ta kore ta ina man kotun za ta zo ta bata gidan daga baya suka ce wai su tun an cire hoton nan uwansu ko wallahi sai sun ga wannan mijin sun sai sun ga wani miji ne wanda ya isa ya zo in haka ne me yasa shi bai gina gidan shi ya ce su tare can ba duk wannan shine ake ce ma khabaru kana ba su yi ta ba ba kotun da za ta hana shi wannan abu ko akwai to kuma ba gidan wancan din bane amma da ba kabaru kana kana li fulan wal ana kana li hada wal wabad gadan takun li akhar hadi ya dunya sau da ka duk wannan an yi magana haka ali bin abi talib ya gaya masa yace to gidanku dai an raba dukiyar kuma an raba ƴaƴanku sun matanku sun auri wasu mazan kuma ma babban ƙari ma bayan matan ba shine wani shi can da makaranta ba yana nan cikin kalimat ala firashin mauti Allah ya kai mu gani da ya kuka ya kuka ya ce shi masifar da ke damun shi ma yanzu ya mutu ya bar gidan shi matar shi ta gada ta auro wani namijin ta shige ciki da namijin nan sun haye mai gashi komai na shi ga gadan shi ga komai duk an koma wani namiji ya zo shi bai shi ya shi neman kuɗi ba ya ci azaban neman kuɗi wani namiji ke mora ga matar shi ga ya ce kuma babban bakin ciki ma wataƙila maƙiyina ne ya mai da ‘ya'yana kuma sun zama bayinsa ‘ya'yana dole su ce mai baba ya zo da kaya ya ce kai ku je ku ɗebo wataƙila da maƙiyinka ne yanzu shi ke aiken ‘ya'yanka kai kana ganin yanzu makiyinka kana zanne ka ga yana aikin ƴaƴanka ya zaka jin kana rayu to yanzu an koma ya auri matar ka ma makiyin naka kuma yana aikin ƴaƴanka kuma ita ta sa su ce dole sai bai baba sannu da zuwa baba yace ka kuje ku kwato kaya ga sun aure eh to to in bai so ba fa ke cinye nasu ko to ka jima in ma bai so bai cinye nasu to haka take to da ka sai ce to su ko suka ce kai to ai ya amiral mu'minina ba sa jin abin da kace ya yace wallahi ina rantsuwa da wanda raina ke hannunsa ba ku fi su ji ba ba magana ce ba ba su dama ba da suna da iko da sun ba mu shawara da sun gaya mana shine su gaya mana wannan aya wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa mun karanta abin tambaya kuma ga tambaya da muka karanta a wancan nida'at wani ya zo makabarta yayi sallama sai aka sa wani ya amsa ya amsa masa yace ku ko yau menene yace ai mu muna nan muna na dama abun nan ku ko kuna duniya kuna morewa juma'a daya da kuke zuwa kullum a sati a wata kuna samun juma'a abun nan haji haji da ukna ko kaman guda hudu saboda kuna samun kuna zuwa juma'a amma mu juma'a ma yanzu mutum da hurhura bai iya zuwa mamaki ma yake ko wannan juma'a sai da na je masallaci wani yake gaya mai ce wallahi da tijai ya gani wai a da tijai ya taho masallaci aka yi magana da shi karfe goma sha ɗaya wai za a yace a karfe sha ɗaya ai ni ba na nan kana ina yace karfe sha ɗaya ai ni ina masallaci suka ce masallaci wani irin masallaci wallahi ku kuke jawo fitina wallahi kai ce ma ran juma'an nan aka ya tarma ya gama yace ma haka wasu da tijo suka ce mai wai mai zuwa masallaci da wurin ran juma'a shike jawo fitina tsanani dai komi tsananin addini menene kai da zuwa masallacin juma'a karfe sha ɗaya sha ɗaya na rana da tijo wai bai san haka ba shi ai lidhalika nanzur ila kalamil ai al-bashir an-nadhir saboda haka mu kalli magana ga wajen wanda yake mai bisharan nan mai gargadi alaihi abdullu salatu wa taslim ai fil hadith alladhi ruwiya ai rawa ibnu mas'ud ruwiya an ibnu mas'ud radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ya ce aljannatu aqrabu ila ahadikum min shiraki na'lihi wan naru mithlu dhalika yace aljanna ta fi kusa da ɗayan ku fiye da hancin takalminsa shine shiraki na ali aljanna ta fi kusa da ɗayan ku fiye da hancin takalminsa ai ko kaga akwai kusanci ko sai yace kuma wuta ma haka take kusa da mutum fiye da hancin takalminsa sai mutum ya zaɓi da yake so in kana son aljanna tana nan kusa da kai fiye da hancin takalminka da ka yi aikin nan shikenan in wuta ka zaɓa ita ma tana nan kusa da hancin takalminka ko tana nan kusa da hancin takalminki da kin yi aiki shikenan rawahu al-bukhari bal inna al-maut aqrabu li ahadina min hablil warid mutuwa tana kusa da ɗayan mu fiye da igiyan nan ta makwarkwada wannan jijiya ta wuya famara nan tantaziru me take jira war rasul sallallahu alaihi me take jira famara tantaziru war rasul sallallahu alaihi wa sallam yarshuduna ila al-mubadarati bi a'mali al-khair menene muke jira me kake jira bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi mana gargadi ya shiryar da mu game da abubuwan da zamu aikata na alkhairi qabla fawatil awan tun kafin dama ta sulle wadalika fil hadith al marwi an abi hurairah radiyallahu anhu wannan an zo da shine cikin hadisin da aka ruwaito daga abi hurairah Allah ya kara masa yarda qala yace badiru bil a'mal ay sab'an ku yi kokari ku gaugauta ayyuka wato ku riga waɗannan abubuwan nan bakwai ku yi ku riga ku yi aiki kafin waɗannan abubuwan bakwai su zo ba abin da kuke jira ku yi rige rige ku aikata su hal tantaziruna illa faqran mansiya munsiya kuna jira ba abin da kuke jira wato sai dai wato talauci wanda yake zai mantar da mutum komi wanda zaka zo ka rasa a ce kawaye gari da kana da shi ka koma abin babu aw ghinan mutghiyar ku yi rige-rige waɗannan abun kafin su zo bakwai kafin waɗannan su same ku ku yi rige-rigen ayyuka aikata alkhairi aw ghinan mutghiyar ko wadata wanda za ta halaka ku ku zo ka saboda dalilin halaka mutum ya nisan ya kaurace ma abin da ya kamata aw maradan mufsidan ko ko rashin lafiya wanda zai fatattaka wa mutum gaɓoɓi ga aiki kana gani ka kasa kai rige-rige kafin wannan ku riga ku aikata abubuwan alkhairi kafin bakwai din nan su zo aw haraman mufdidan ko kuwa tsufa wanda zai nukurkushe mutum shine mufnidan tsufa da zai nukurkushe mutum ya zama kashi da kyar zama da kyar sha da kyar aw mautan mujhizan ko ko mutuwa wanda za ta faɗo wa mutum sai dai kawai ya gana tattara shi za kai makabarta bai shirya ba aw dajjal ko ko dajjal ya zo ya dagwalgwala abubuwa fa sharru ghaibin yuntazar shine mafi sharrin wanda yake boye wanda ake jira wanda in ya zo sai ya halaka mutane da yawa aw sa'a ko ko tashi da gaba daya fa sa'atu adaha wa amar ita ko tashin kiyama shi yafi dimautawa shi yafi daci shine wanda in ya zo ba yadda za a saboda haka ku yi rige-rigen aikata alkhairi kafin waɗannan abu bakwai su same su lissa ba su ka gani rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan wa ma adrakum ma sa'a wa ma amaratuha me ya sanar da ku menene wannan sa'a menene alamominta innaha haqqan adaha wa amar lalle wannan tashin alkiyama shine abin da yafi mautawa shi yafi daci lima fihi min alfitani wal ahwal saboda abin da ke ciki na fitintunu da firgici da tsoro wa ghadabul jabbar da shirin nan ne Allah yake fushin da bai taba yin fushi ba irin wannan rana Allah ka tsare mu daga fushin Allah tabaraka wa ta'ala wallati yajibu ala kulli muslimin wa muslima wanda wannan yasa ya zama dole akan dukkan musulmi namiji ne ko mace sagiran wa kabiran dan karami da babba yaro da babba al-ittila fi kutubil ilmi ya koma mutum ya rika karatu a cikin littattafan ilimi allati taqussu wanda take karanta mana abubuwa daban-daban na game da wannan rana dan mu tanadin ta dole ne a rika karanta littafi game da kiyama game da masifun da tsoro da firgicin da ke ciki wannan shi yasa ake karanta wannan littafin a karanta masu kama da shi musamman ma wancan da zamu karanta kalimat ala firashil mauti ko kuma ma za ba'da al mauti littattafai ne wanda aka rubuta su na raqa'iq wanda za su sa mai imani mai hankali ya girgizu dan ya tanaji kafin wancan ranar lokacin da ba da dama ba za ta yi amfani ba ranar da za a yi cizon ya hatsa a lokacin da cizon bai da amfani wabi tafsiri ay an amarati sa'a kuma mutum ya san bayani ya ƙara duba ya lura da bayanai da aka yi game da tashin alkiyama da alamomin su wanda za a yi ji su a can cikin mazaba da mauti ko akwai alamomi da aka yi magana manya-manyan da kananun a cikin yi magana wa sagiruha sagiruha wa kabiruha kanana da manya wallati qad zaharat amaratuha sughra wanda alamomin kanana sun riga sun bayyana ma duk kusan an gansu kanana wa nanu al'ana bintigar al-kubra mu yanzu muna jiran manyan ne kananan sun riga sun zo wa marahiluha wa ahwaluha muna jiran mu ga watakanta yadda za a ce wannan daga wannan sai wannan da firgitin da ke ciki wa fitaniha da fitanoninta litalamu ayyuhal muslimuna wal muslimat dan saboda ku sani ya ku jama'an musulmi maza da mata kusan kullu ma amarna bihi wa hazzarana minhu mu gano waɗannan littattafai shine maful din da na wancan abin da aka ce cewa a karanta littattafan nan bit tafsiri da ƙarin bayani to dan menene za a karanta saboda a san abin da aka umurce mu da abin da aka yi mana gargadi daga gare shi ko wani bahana ilaihi mu san abin da aka jawo hankalin mu akai duk waye mana wannan aikin rasuluna al-muallimul azim sallallahu alaihi wasallam saboda mu san abin da annabin mu wanda yake mai girma salawatu rabbi wa salamuhu alaihi ya sanar da mu game da wannan rana da mu ji tsoro mu kiyaya Allah tabaraka wa ta'ala mu tsoro ko da mana muwafaka mai taimake mu naktabi bi hada ko na'am nan da tsaya sai yanzu wannan shine tamhi sai Allah ya mu gobe sai a shiga cikin littafin kenan al wasiyatu shar'iyya a fara maganar littafin na'am subhanakallahumma rabbana wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقض ضمائرنا وحذب أخلاقنا وقو إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا عن تراض عنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ونبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم واحسن مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وجازهم بالحسنات احسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم اغفر لنا اذا سرنا الى ما صاروا اليه وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين